بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis tara ga watan jimadal ula hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي mai sakayya da alkhairi kai tsaye in ba a manta ba malamin a cikin rubutun da ya a cikin littafin shi mai suna sun mahata daitu kun ga wannan shine sun mahata daitu mun zo mun yi bayanai a cikin wannan littafi kuma har na karanta ma tarihin mai littafin a ciki a farkon karatun wannan shi ne ƙazamin littafin da ya rubuta yana ɓatanci ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana ƙoƙarin ɓata aikin da manzan Allah ya zo ya kwashe shekaru yana yi da aikin da sahabbai da manyan malamai cikin tabi'ai da atba'u tabi'in da tabaul atba da malaman da suka biyo bayansu da kyautatawa suka yi a cikin wannan rubutun iskan ya kwashi yana wannan tabar gazar idan mutane ba su miƙe sun karanta waɗannan abubuwan ba sun sun su ta yaya za su iya kara addini mun gano wannan da kyau ko sai a zo ana karanta mutane abin da ba da shi ake malanta ba dole ne sai ka san waɗannan yanzu malam doktor arruhaili ba dan da ya san wannan ya karanta ya sani ba zai iya mai da wannan martanin ba zai iya ba kun fahimci wannan da kyau ko ga littafin ɗayan la'akuna ma'as sadiqin kungansu iyakansu da ke na waɗannan littafin a ciki ya zage ƙwanduwan shi ya tama musulunci batanci ya ta abubuwa iri-iri na asha wannan shi ne a shi'a hun a halus sunna kun fahimci wannan da kyau ku in allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba zan kawo muku fasalu a halar zikir dukan saka suke yasa duk littafi da muke ambata nasu ko namu duk muna da shi kun gane shi yasa wajibin mu ne mu tsayo wajen mu karanta mu sani yanda zamu iya tinkaran waɗannan abubuwan a duniyar sunna ka kasa ma tsayawa ka san menene harkan ku na ahlus sunna ma yake tattare da shi to balantana kuma a ce ka san waɗannan abubuwan da suke waje da addinin musulunci yasa jama'a mu ba harkan siyasa ne ke gaban mu ba in na ce harkan siyasa ba pdp ko apc ko cpc ko npp ah ba wannan ba wannan shirme ne rigiman cikin addini jama'a mu ba wannan ne muka samu gaba ba ko rabu da mu harkan karatu da karantarwa mu shike gaban mu in ka zo kana cewa baka wannan mu ce je karanta wannan duka ka zo mana da raddi jibi akan abin da aka tsara wannan ba ka da shi ka shigo Allah ka kawo mutane maganan banza yanzu malam yanzu yayi wannan raddi sun mata daitu kai kuma sai kai mala'akuna ma as-sadiqina raddi ba za ka iya ba karatu ne na shirme za ka iya kana bata ma yaran musulmi lokaci Allah ba da kai muke yi ba jawa ko kun gano wannan da ke ku shi sa mu ba harkan siyasa ne a gabanmu ba harkan da ke gabanmu shine harkan aje ai karatu karatu kuma na gaske kuma karanta me ake zama malami da shi a karanta abin da za iya kare aƙida kun gano wannan da ke ku yanzu wannan abin da doktorin ruhaili yayi kare aƙida ne yayi Allah ya tsare mana imaninmu. To, Malam ya yi magana yake cewa an rubuta littafin al'isaba da uzdul gaba wai saboda naƙadi, naƙadi wai ga sahabbai, sai ga shi ƙarara ya tabbata abin da ya faɗi ƙarya ne, shi ne Malam in ba manta ba a baya yake cewa walau aradal jarha wa ta'adil laƙala fi naƙadin sahaba da ya ce an yi naƙadin sahaba ne ba ka yi ce ba aw ibaratin qaribatin minha ko ta ibara shigen wannan mun karanta wannan karatun da ya gabata to jama'a ga wannan littafin mujalladi hudu ne ai mujalladi biyu ne kitabul jarhi wa ta'dil al-imam az-zahabi ya rubuta wannan kun gano wannan da kyau ku da haka za a rubuta al-jarhu wa ta'dil ga kuma wannan mujalladi goma ne yasa wannan mujalladi na takwas ne aka dauko al-jarhu wa ta'dil na abu hatim razi haka ga an rubuta gaba ɗayan ka duba a ciki ba inda suke ɗauko sunan wani sahabi ko ƙwaya ɗaya sai magana a kan shi ina fatan mun gano wannan da kyau amma ya zo ya yi ƙarerai kuma wa abin da su suke so ko wai a ja baki a yi shuru a bar wannan ƙaryen da ya yi dole ne sai a zo a fallasa a ce maƙaryaci ne ga irin yadda harkan yake jama'a ba zama muka yi kawai irin yadda suke zuwa wai ana masa kasida ko a tara su ana masa ibace-ibace da waƙe-waƙen banza a bititi kawai ana zanga-zanga ba jama'a karatu ake yi mu kuma harkan karatu da muke ba harka ne muke yi na wai goyon baya ko a ko namu ne taɓa karatu mu za mu daren mashi ba abin da ya dame mu bayan cult ba ne kawai da za mu ce wai wani namu ne a in kai ba daidai ba kawai za a ga ba daidai ba saboda addinin na Allah ne addinin ba na gidan wani ba ne shi sa ku san ma haka Allah madaukin sarki ya sa mu dace to mala yace qala az-zahabi fi muqaddimatil kitab zahabi ya fadi a muqaddimar littafin shi mai suna mizan al-i'tidal fi naqd rijal kun ga littafin mizan nan mujalladi hudu ne mizan al-i'tidal fi naqd rijal na al-imam az-zahabi kuma shi zail ne na mizanin itidal ina fatan mun gano wannan da kyau duk waɗannan abubuwan na alhafizul iraki dan alhafizul iraki yana da mizanin itidal to sai shi al-imamu zabi sai mai zail sai sun ya mishi mizanin itidal fi naqdar rijal to tun a muqaddima zahabi ya maganganun da yi barkaci yanda yake yin aikin yanzu ga shi a lamban tarjama na 1671 ya ce jarir bunur sharahil ya ce an hujjiya bun adiyin zakaro bun abi hatim ibn abi hatim ya ambace shi a ina a cikin aljarhu wa ta'adil kun gano wannan da kyau ku me ya ce majuhulun majuhuli ne sai ce sai jarir bun abdullah ra'a ibnu umar wannan ya ga ibnu umar rawa anhu abu salma al-minqari majhul sai jarir bin abdullah abu suleiman ash-shami qala al-azdi la yuktabu hadithahu haka fa yake aikin amma wai yace wai wannan littafin an rubuta saboda nakadin sahabbai ne jama'a in kun zauna ba ku sai littattafan ba in kun zauna kun sai littattafan ba ku karanta ba kawai kun yi danki ne don ku yaudari mutane ko kun yi karatu za a zo ba yanda za ka iya wannan aikin dole ka ja baki kai shiru jama'a mun gane mu abin da muke so shine a yi karatu kuma an yi karatu a yi aiki da karatun kuma a yi karatun saboda a ba addinin musulunci kariya Allah ya sa mu dace ya faɗi ya ce wa qad tawa kitabi haza wannan littafi na ya kunshi ala zikiril kazzabina ambatan makaryata ne wa da'in masu kirkiran ƙarya almuta'ammidina wanda suke harkan da gangar qatalahumullah Allah ya tsine masa albarka wa alal kazzabina fi mala yace ya zama lalle ga waɗannan makaryata fi annahum sami'u wa lam yakunu sami'u su waɗannan makaratan suna cewa sun ji alhali kuma ba su ji ba sun ma'alal almutahammina bilwada'i sai kuma waɗanda almutahammina waɗanda ake tuhumansu da ƙirƙiran hadisan ƙarya wa tazwir da kuma kawo ƙarere ya ce su kaɗai ya ambata a cikin littafin kun ji abin da ya faɗi kuma abin da ke ciki kenan yanzu wannan da ya ce an rubuta littafin mizanin laitidal saboda a soke sahabbai gaskiya ya faɗi ko ƙarya ya faɗa karanta mizanin laitidal jizyin farko shafi na uku thumma zakara baqiyata tabaqatil majruhin sannan sai ya zo ya ambaci sauran tabaka nan mujruwa wanda aka yi masa jarhu inda ahlul ilmi a wajen malamai wa zakara annahu zakara fi kitabihi man tukullima fihi ma'a thiqatihi sai ya zo ya bayani ya ce hatta a cikin littafin nan za a kawo mutanen kirki wanda aka yi magana a kan su kansu shi sa ya ce mizanin li'itidal ma'auni ne na adalci fi naƙadar rijal akwai mutanen kirkin da aka naƙada su to malam ya kawo ya wanke su a nan akwai waɗanda mutanen banza ne aka wanke su malam ya mai da su bi adana linin wa bi aƙalli jarhin ya ce waɗanda aka soke su da ɗan abin da bai ta karya karya ba wa bi adana jirhin da kuma laifin da yake ɗan kaɗan ne to mala ya zo ya kawo yadda in aka haɗa hadisan zai zama hasan lagairi ko hasan lil majmu ko kuma zai zama hasan lil mushahada ko lil mutaba'a wanda wasu ka'idoji ne da zamu zo zamu je su a cikin ilimin hadisi yadda za a karantar da kai yadda za ka yi aikin duk wannan takadarin fata jami'a samawi bai fa san ba ba kuma za ku zo ku ji a cikin littafin yadda za a yi mai rubdugu Allah ya kiyaye ثم قال تجان السماوي بيتسيا نمبا الإمام الزهبي بيتسيا نمبا سيتي إلا ما كان في كتاب البخاري yace duk abin da ke cikin littafin Bukhari ba za a zo da shi a nan ba wabni adiyin wa gairihima min sahaba da irin bayanan da ibn adi al-jurjani ya kawo da waninsu daga cikin sahabbai fa inni askatuhum li jalalati sahaba yace duk bai kawo wani magana da aka yi akan wani sahabi ba saboda su sahabbai mutane ne masu girman daraja wala azkuruhum fi hadha al musannif wala azkuruhum fi hadha al musannif yace a wannan abin da aka sannafa ba za a kawo su ba فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم mala ya ce wanda suka yi ruwaya ne suka danganta ruwayan zuwa ga sahabbai su ne ake jarrahawa waka zala azkuru fi kitabi min al'imma al-matubu'ina mala ya ce haka a cikin littafin nan ba zan kawo malaman fikihu wanda ake bin su ake masu biyayya fil furu cikin abin da ya sha fikihu ba ahadan li jalalati malai ce saboda girman su fil islam a cikin musulunci wa azmatin fil nufus da yanda mutane ke girmama su mithla abi hanifa wa shafi'i wal bukhari fa in zakartu ahadan minhum in kuma kaga na ambaci wani daga cikin su to fa azkuruhu alal insaf zan ambace shi ne cikin adalci wa ma yadurruhu zalika inda Allah da abin da ba zai cutar da shi ba a wajen Allah wala inda nas ko a wajen mutane yanzu wannan mutumin da ya faɗi wannan magana a ce kuma ya rubuta littafi saboda zagin sahabbai don me in shi yake ƙarya ya faɗi wannan magana a mizan litilal juz'in farko shafi na biyu wa bi haza yazharu laka ay da wannan ne ya kai mai karatu al'amari zai bayyana maka anna da'awa hazar rafidi da'awan wannan dan shi'a fi hadal kitab a wannan littafi nashi min annahu ta'arrada li naqd sahaba cewa wai al-Imam zahabi ya rubuta mizan ne saboda ya soke sahabbai wa tajrihihim da ya raunata su da'awa batila wannan da'awa ce ta ƙarya tadullu ala farda jahali sahibiha wannan yana nuna cewa tijani as-samawi ba karamin kintikirin jahili bane wa adamin ma'arifatihi bi ummahatil masadir fil rijal kuma ya nuna cewa bai ma san littattafan da aka rubuta saboda tarihin mazaje ba bai san manyan littattafai irin waɗannan ba kwata kwata bai san su ba kuma amma ya kutsa wa yake magana a kansu ma'addi'aihi tahqiqal ilimi kuma ya ce wa yayi tahqiqi na ilimi al-mabni ala tawthiqi wa tadqiq yace wai binciken da yayi ya gina shi akan abin da za a yadda kuma ya abu abu komi daki-daki ya tsefe shi yanzu wannan maganin da ya faɗi gaskiya ce ko ƙarya ce shi ba je ko ina ba ta tuni ga littattafan ko mala ya ce ƙarya ne kuma gashi an zo da su ƙarya ne inda wani ɗan shi'a da ya ce gaskiya ne zai wanke su kun gano wannan da ke ku ya ce gaskiya ne gaskiyan ga inda take wannan ba ta kama da gaskiya ba kwata-kwata in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi akan wannan da izinin Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace fahahuna thalathu masail muqarrara inda ahli al-ilm mala yace a daidai nan akwai wasu mas'aloli guda uku in aka ce masail ana nufin fage na tattauna abubuwa masu amfani da za su amfanar har guda uku wanda malamai suka tabbatar wata haƙiƙ min ahalus sunna kuma wanda shine gaskiya tabbatacciya wacce ahalus sunna suke a kanta yandafi'u biha ma yuthiruhu ha'ula'il mughriduna min shubahi min shubah min shubahin mala yace wanda za ka yi amfani da waɗannan masayar guda uku, ka bi ka tuttunkuɗe waɗannan shibohi da waɗannan kiɗimammu ruɗaɗɗu ɓatattu suke kawo domin lalata sunan annabi. Haula fitnatin lati hasalar fi zamanin sahaba, dangane da fitinin da ta faru a zamanin sahabbai, radiyallahu anhum fi khilafata aliyin dangane da khalifancin Sayyidina Ali, radiyallahu anhu. kun gano wannan da kyau ku za a yi maka bayanin matsaloli guda uku da za ka rike a hannunka duk abin da waɗannan taɓaɓɓu suke kawowa dangane da wannan khalifancin na saidina ali da abubuwan da suka faru a baya to za ka iya ruguza waɗannan ababe baki da wahiya waɗannan ababe uku ga su al-mas'alatul ula mas'ala ta farko annal khilafan lazi hasala bainahum saɓanin da ya faru a tsakanin sahabbai lam yakun haulal khilafa ba inda saɓanin yake da alaƙa da khalifanci ku kiyaye wannan don ana mutane ƙarya ana cewa wai sun yi saɓani ne kan khalifanci wai an sa wanda bai cancanta ba sai ka tambayi wa bai cancanta ba alin kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ne bai cancanta ba ko ko usman ne bai cancanta ba kawai don son zuciya wai shi ya haifar da fitina duk waɗannan abubuwan da suka faru na rashin fahimta da tajin tajina tsakanin sahabbai wai naɗa waɗanda ba su cancanta abu ba shi ya haifar da shi kaga wannan ko shi an ci ne amma sai ka ji ahalus sunna na faɗin irin wannan kalmar to 'yan shi'a ma da ke faɗin haka to malai ce ƙarya ne duk wani abin da ya faru na rigima a zamanin sahabbai ba wani abin da ke da alaka da khalifanci don su sahabbai ba wanda ya zara takobi yake fada kan wai a bashi mukami babu cikinsu kaf wanda ya wannan walam yunazi aliyan radiyallahu anhu ahadun min mukhalifihi fiha babu wani wanda yake rigima da sayyidina ali wanda yake jayayya da Ali dangane da al'amarin mukami akan khalifanci, kwata-kwata babu wannan. Walam yadda'i ahadun minhum alattila annahu aula alal itilaq annahu aula bil khilafati min Ali. Mala ya ce babu wani mutum ɗaya tak kowaye wanda yake faɗin cewa wai shi ya cancanci al'amarin khalifanci ba sai da na Ali ba, babu cikin sahabbai cikin waɗanda aka ruwaito sun samu rashin fahimta yake kan wannan tunanin kwata-kwata babu ina ba ta mun gano wannan da kyau har aliye shahada ba wanda ya magana kan khalifancin shi zaka ji me ya haifar da rigima amma ba rigiman mulki bane ahlus sunna ba sa rigima akan al'amarin mulki ba sa yi ko kun gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mu Mala ya ce almas'alatu thaniya, matsala na biyu, annal khilafa bainahum inna ma huwa fi ta'ajili qatlati qatli qatlati Uthman. Matsalan da ya faru da su shine abin da ya kawo fada tsakanin sahabbai da Ali, rikicin Muawiya da Ali. Kun gano wannan da kyau ku me ya kawo shi? Shine inna ma huwa fi ta'ajili qatli qatlati Uthman. shi ne su sun ce masayidina Usman ya gaggauta kamo waɗanda suka kashe Usman ya kashe su. Mun gano wannan da kyau ku? Auta a khairihi ko kuma jinkirin. Su sun ce a gaggauta shi kuma ya ce me a jinkirta. A jira garuruwan musulmi sun fita a hannun shi bari ya dawo da su su kuma suna cewa a'a waɗanda ke hannu da aka tabbatar a kashe su kun gano wannan da kyau ko wannan shi ya haifar da fitinan nan ko mun fahimci wannan da kyau ko ma'attifaqihim ala wujubi tanfizi zalika tare da cewa aliyu yana da aƙidan cewa lallai a gaugawan zartar da hukunci gare su wajibi ne su ma masu cewa ya yi jinkirin su ma suna ganin haka amma shi cewa yake cin da suna hannu to ya kamata a yi marmaza a yi wani abu na wancan ƙoƙarin dawowa da garuruwan musulmi da suka samu kansu dangane da ja baya akan al'amarin khalifancin shi ina fatan mun gane ce taura biyu ba zai haɗu ba kawai sai yaƙi ya faru kuma waɗanda suka kashe usai usman fa su suka haɗa faɗan fa duka hadda aka zo jamal ai ba yaƙin aka yi ba amma da suka tabbatar in ba a yi ba su za su shiga uku sai suka tada fitinan za mu zo mu ji labarin abin gaba ɗaya sai an gaya mana kun gano wannan da kyau ko domin yan shiya na ƙarya sai su ce wa awalu suna sun ce a ɓoye maganan don kar a ji gaskiya za mu zo mu faɗi almas'alatu thalitha matsala na uku annahum ma'aktilafihim tare da cewa sabai sun yi saɓani lam yattahim ba'dhum ba'dan fi din ba sa tuhuman junansa akan addini cewa wani bai cancanta ba wani bai yi kaza ba wani mutumin banza ne wani bai iya ba sa wannan wannan ɗabi'a ne na khawarij wannan ɗabi'a ne na mu'tazila su ne suka ce hasan al-basri bai iya ba suka kauce suka ba shi waje su ne suka ce sahabbai ba su iya ba suka kafarta su kun gano wannan da ke ku ahlus sunna ba sa wannan wa inna ma yara kullu fariqin minhum kowane bangare daga cikinsu yana ganin anna mukhalifihi mujtahidun cewa abokin husuman shi mujtahidi ne muta'awwilun wanda ya tawilin abin da yayi ya atarifu lahu bil fadl fil islam kuma yana ganin wane abokin rigima na ne amma yana da falala a cikin musulunci wasuhbati lir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sahabin annabi ne tsakaninku da Allah jama'a yanzu cirama'in shi'a tsinannu ahli sunnan mu yanzu in yana fada da kai duk darajar kai na tabbatar da su ko ko zubarwa yake ce kai dan iska ne mutumin banza kai laifi lokaci kaza kai kuskure lokaci kaza jama'a ku kalla yanzu wannan kaza kaza haka muke ko ko kishin haka muke wannan dabi'an sai an batta kuma me ke sa mutane suke wannan ba su san aqidan ahlus sunna ba in sun sa ƙidan ahalus suna wannan abin da mutane suke na lalata Allah ba za su yi shi ba da ba ta mun gano wannan da kyau kuma ka gama zage-zagen da duk ƙazafe-ƙazafen da sharri da komi wala zai komo kanka Allah ya sa mu dace shi yasa in ma ramin mugunta ne mutum zai haka ko to ya haka shi daidai ƙori shi wa hazihi masailun azima malai ce wannan matsaloli ne masu girma dallat alaiha al-akhbar sahiha wanda hadisai da labarai tabbatattu sun tabbatar da su wa fiha tawdihu li haqiqati khilaf kuma a cikin su akwai bayyana yanda sabanin yake baina sahaba tsakanin sahabbai wa tabri'ati li sahatihim min kulli ma yurmihim bihi rafida wa zanadika kuma a cikin bayanan yana kubutar da dukkanin ɓangarorin guda biyu daga dukkanin abubuwan da 'yan shi'a da zindiƙai suke zargin sahabbai wasu suna faɗa kan kuɗi suna faɗa kan mulki suna faɗa kan kaza duk da haka ake zargin su wahiya aslun kabirun fir raddi ala haula malai ce waɗannan abubuwa guda uku da muka ce ka rike su da kyau raddi ne ba ɗan ƙarami ba kan 'yan shi'a wanda yanbagi li ɗalibil ilmi wanda ya dace ma ɗalibin ilimi an ya ta'allama ha bi adillatiha ya ƙoƙarin sanin waɗannan abu guda uku da dalilansu wa ilaika ayyuhal qari'u kai mai karatu ka saurara ga su za a kawo maka da dalilansu don ka kiyaye bastal adillati ala taqririha za a koro ma dalilan a shimfiɗa masu dalla dalla ka ji su don ka kiyaye don duk wanda ya ɗauko wannan hayaniyan ka baka murƙushe masunna su kun gano wannan da ke ku almas'alatul ula matsala na farko annal khilafa allazi hasala bainahum lam yakun fil khilafa rikicin da ya hada sahabbai mala yace ba rikicin khalifanci ne da mukami da matsayi ba wannan bane walam yunazi aliyan ahadun min mukhalifihi fiha babu wani daga cikin waɗanda suka yi rigima da ali wanda ya jayayya da ali akan kujeran khalifanci babu walam yadda'i ahadun minhum annahu aula biha min ali babu wanda daga cikin wanda suka yi rigima da ali wanda yake cewa shi ya cancanta ya hau kujera ba ali ba babu kenan ba maganan khalifanci bane kun gano wannan da ke ku wa min aqwal adilla mafi girman dalili wa akbar shahidin ala haza kuma hujja wanda ta tabbata mafi girma akan wannan matsala ijma'us sahaba sabe sun hada alamu baya atihi su duka suka haɗu suka yi ma'alumu baya inda sun san cikin sako wanda ya fi alumu baya a cancanta za su yi mai mubaya da usman ya fi cancanta sun ma'alum ba usman suka yi ma ba kun gano wannan da ke ko wannan dalili ne don duk wanda ya ci ai sahabbai sun yi rigima da alkan khalifanci kace karya ne domin ai su ne suka yi mashi mubaya shi da bakin shi ya faɗi kamar yadda ko yan shi'a kuka yi ruwato a cikin nahajul balaga mun gano wannan da ke ko ba'da maqtal Uthman sabai sun yi masayidina Ali mubaya'a su duka a bayan da kashe Usman bima fihim kuma a cikin su akwai Talha wa Zubair wanda Talha da Zubair da Aisha da Muawiya ba su ne komandojin fada da Ali ba eh to dukkan sun masayidina Ali mubaya'a ba suna rikici da shi kan khalifanci bane rikicin su ko shine akan wanda suka kashe Usman saboda Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi ya lalata abin da ya zugo waɗannan mutanen ya yawo ko ina ya yada da cewa ku zo a goye bayan Ali a kori azzalumai ƴan kwacen mulki ƴan kaza ƴan kaza duk wannan abin ya shiga kunnin sahabbai kuma sai aka zo aka yi abin sai Ali ya hau karaga ana jiran ya hukunta su sai a gabe hukunta su ba don Allah wani da shiga cikin zukatan mutane cewa dama wancan abin an yi ne da yamun shi kun ji abin da ya kawo fitinar amma ba maganin wai wani ya cancanta ko wani kaza bane ba shi a ciki kwata-kwata to shine sai yake cewa wa qad dallat ala zalika riwayatu sahiha ruwaye tabbatattu sun tabbata kan sahabbai kaf din su sun ma aliyu mubaya'a almanqula anhu fi zalika wanda aka ruwaito daga sahabbai dukkan sun mai mubaya'a ba wanda ya ja da shi minha ma rawahu at-tabari في تاريخه بسنده إلى محمد الإمام الطبري يا رويتو أشكل لتابن شناء التاريخ da isnadi tiryan tiryan zuwa ga Muhammad dan Hanafiya shi Muhammad dan Hanafiya ɗa ne na Sayyidina Ali wanda shi a Kaisaniya ke cewa shine Mahdiyul Muntazar suka ce wanda shine khalifa a bayan Sayyidina Ali ba Hassan ba Kala yace kuntuma abihi na qutila Uthman ya ce ina tare da mahaifina a sanda kashe Usman radiyallahu anhu faƙama fadakala manzilahu sai shiga gidan shi Usman shi sayyidina Ali fa'atahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai sahabban annabi suka samu aliyu faƙalu suka ce inna hazar rajula kada kutila wannan bawan Allah kaga an kashe shi wala budda lin nasi min imamin ba makawa dole musulmi su zama suna da jagora wala najidu yawma ahadan ahaqqu bi hadha al-amri minka a yau kuma bamu ga wani mutum wanda ya cancanta ya jagorance mu in ba kai ba kaga a zamanin Abubakar ko wanda ya fi Ali shi yasa suka bi Abubakar zamanin Umar ya fi Ali shi yasa suka bi shi zamanin Usman ya fi Ali shi yasa suka bi shi a yau ko da ba wanda ya fika to kai zamu bi mun gano wannan da kyau ko la aqdama sabiqa ba wanda ya kai ka gaba-gaba a musulunci da ayyukan alkhairanka a yau wala aqraba min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ba wanda ya kai ka kusanci da annabi Faƙala sai ali ya ce musu la taf'alu kakwai wannan fa inni akunu waziran ni zan zama waziri kamar yadda nake wazirin abubakar wazirin umar wazirin usman to ku naɗa wani zan zama wazirin shi khairun min an akuna amiran in zama waziri ya fi man sama da in zama ni ne imami, la wallahi ma na hannu bi fa'ili na hatta na bayi uka, so kuma suka ce ina ba ta saɓu ba, wannan mukamin za ka an sa ka riƙe gam a hannunka, mu baya a koyon zami maka, suka tattara suka yi mai mubaya'a sai a karatu na gaba za ku zo ku ji sauran bayanan don ku san rikicin ba rikicin khalifanci ba ne mun gano wannan da kyau ku sam da an san ali na faɗa da abubakar da umar da usman mabiya abubakar da umar da usman za su yi mai mubaya'a an san ana tare da shi ne ana komi shi sa ba maganan khalifanci ba ne kwata-kwata wani ya zo na yana muku karya wai ai rikicin khalifanci ne an sa wanda bai cancanta ba shi ya da fitina ya ɗauko shi an ci ne yana neman ya kare muguwar manufa fasbanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum